lima yazamu laha da fuskar aikata abin da ya lizunta gare ta min islahin daga gyara daga gyara a yau muna fama da wani abu sai mutum masallacin unguwarsu yana bukatar gyara amma gaba ɗaya ba a kawo wannan a ransa ko dai ta hanzari da yanzu ba masu kuɗi ba shi ne yake da shi amma bai gane ba cewa to ai tafiya ta musulunci tafiya ce wadda ake hadawa da mai kudi da mara kudi tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda aka ce za a tsayin daka wajen raya wani abu na addini ba masu kudi kawai ake cewa su ba har marasa kudin tsayawa suke su ba da tasu gudunmowar a wajen wanda wannan har yasa sa shi munafukai ma suke jawo wannan ma me suka me suka Allah ya ce a ina ai ba haka abin yake ba allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina sadaqati wallazina la yajiduna يجدون إلا جودهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ja aikata abin da ya lizimta gare ta min islahin daga gyarawa a gyara masallaci a tsaya a gyara wa furshin da shimfiɗa da tsarkacewa a kula da tsarkace ta da haskaka ta wa'aula bina'uha musamman ma kuma a gina ta a gina masallaci don ɗaukaka karma Allah wata raddudi ilaiha musamman kuma kai kawo zuwa gare ta don bin Allah tabaraka wa ta'ala don bin don biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala a je neman ilimi a je ibada a je duk wani aiki na alheri an Usman an karbo da suka sai da na Usman Allah ƙara da gare shi ya ce ba ga wanda yasa sai da Usman ya faɗi wannan zamanin sai da Umar an yi kari a masallacin manzo amma karin da aka yi ba sai a kawata masallacin ba duban ne cewa mutane sun karu yadda masallacin yake zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce haka ne to yayi kunci aka yalwata amma tsarin ginin kusan yadda yake zamanin annaba haka yake a sannan abinda aka dan samu bambanci shine tanka da aka sa a sama an cire tanka an sa itace an rufe yadda ya zama ko an yi ruwa ruwa ba zai shiga ba amma zamanin manzo Allah an yi ruwa kasan duk jikewa yake haka nan zamanin sayyidina Abubakar zamanin sayyidina Umar shine aka fara rufe amma rufin da aka yi kawai wanda zai kare ruwa kai ya shiga kasa zamanin sai da na'umar radiyallahu sai da na usman Allah kare da a gare shi sai ya ga cewa ga mutane a madina sun fara gini da gani na fada a ce masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai zauna a wulakantaccen gini ai bai dace ba bara ai masa gini shi ma dai wanda ya isa a kira shi gini to da ya nufin haka sai mutane suka ringa surutai cewa a annabi ya bin masallaci ga yadda ya bari abubakar ya bin masallaci ga yadda ya bari umar ya bar masallaci ga yadda ya bashi amma wani ya zo a yau ya ce wai shi sai ya mai da shi na zamani bannan ake so a yi kaza da kaza to shine sai da na usman Allah ya kare da gare shi ya faɗi wannan wanda kuma cikin wannan aiki na sai na usmanu akwai matashiya babba akwai hukunce hukunce da yawa da za a iya ganowa daga wannan abu da sai da na usman radiyallahu ta'ala anhu ya ya aikata ya zo dai a hadisai tabbatattu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai koyi da wannan hadifofi da za su zo bayan sa ulafa'ur rashidun al-mahdiyun ai koyi da su shi yasa abin da sai da na usman ya ashe hujja ne a addini to wannan aiki nasa hujja ce a abubba dewa cewa koyaushe ana duban mai hali ya hukunta ai ba cewa ai ga da aka gada ba dole da aka gada ai haka ne hali ya hukunta haka dan a ci gaba da zama da wannan abin yadda aka gada ko ko hali ya hukunta cewa a'a ana bukatar a sauya dacewa da halin dacewa da halin تودس للناس أثرية بقدر ما أحدثوا قيل تودس للأكوان أثرية بقدر ما أحدثوا هزا كنيزانا to kana sai na so yace sabiru rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kula lalle Allah yana cewa wanda ya gina masallaci yana neman yardar Allah da shi Allah zai gina masa kamarsa a aljanna ba ya yi nan ya rubuta sunansa a ce ai wani ne masallacin ba eh masallacin wani wai zai yana tukiya mun muku masallacin gwasuno eh ba wannan ba yayi ne dan neman yardar Allah tabaraka wa ta'ala to ga wata ruwaya ubangiji zai gina masa gida a aljanna wannan hadisi buhari da muslim da tirmidhi da nasa'i da sun ruwaito shi a mutum biyar dinnan abu dawo da ne bai ruwaito ba an kama daga alamun umara allah kara yadda a gare su ya karɓo daga annabi sallallahu alaihi wasallama sallallahu sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kamata a sallolin da kuke ku dinga yin wasu a gida ma'ana sallolin da kuke na nafila kan ku ce koyaushe sallah sai a masallaci a sallah ta nafila ku yi a gida ita sallah ta nafila a gida ma halladanta ya fi fiye da a masallaci kan kuma yadda gidan dajin naku su zamo kaburbura a wannan hadisi mutum biyar sun ruwaito shi an kawo daga aisha Allah ya kare dagare ta ashe wato sallah ita ce rayuwa kenan inda ba a sallah kamar kabari ne gawa ne wajen kamar yadda duk taro ma ko duk mutumin da ba a sallah shi kansa gawa ne yanzu aka ce ita gaba ɗaya sallah ita ce babbar abinci na rai wa halku turuhin kassalati wa har tara to ba wa an aisha ta an karbar ga aisha Allah ta da gare ta qalat aisha ta ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da cewa a gina a ware inda za a ringa sallah a gida a ware a gina wajen da za a yi sallah a gida kuma ya yi umarni wato a tsaftace ta a tsaftace a sa mata turare wato a cikin gidan daji a waje wanda za a ware shi don ibada don ibada mai gida ya ringa nuna wa iyalinsa ya ake sallah a irin nan ya ringa koyar da su addini a ringa taruwa a wajen don karatun ƙur'ani ko abin da ya kama da haka irin wannan abu ne mai kyau a ce a gidaje ana haka abinda al'adarmu bata gudana da shi ba amma dai abin nema ne a shari'a ce mutum in ya yi gida daga cikin gidan a ware waje a yi dan sallah ya zama wajen nan dan sallah ne to kuma a tsaftace zama ana kula da tsafta in ko ina ba za a bai yaran gida su yi wasa amma ban da nan ya zama a killace shi ya zama ana sa turare aifayen baki tadlibuha ya dace a dinga kamsasa ta duba hure da turaren wuta turaren hayaki wani abu shi da abin da ya kamata shi kamar na ruwa watan zibuha a tsarkace ta bar wa ina ratuwa bari ma a sa mata fitila a haskaka ta wa furshuwa a shin mata shimfiɗa don nishaɗantarwa ga masu ibada a ubangiji tabaraka wa ta'ala yake waɗanda ga annabi ibrahim alaihi salam ka tsarkake daki na ko gidana ga masu kewayo da shi karanta aya wannan wajibi ne ga duk wanda ya kula da lamarin ya jibinci lamarin masallaci madahiri yadda ya dace a sanya guraren alwala a kofofin masallaci ya kamata in an yi masallaci kuma a ringa tare da gurin alwala daga waje saboda hadisin da daba rani ya ruwaito ku nisanta yaranku daga masallatanku wasu ma jikon ko kuma husumomin kurkingiminku ko kuma wahudu ko kuma haddodinku ka a yi tsaye da haɗi a masallaci ko siyanku ko siyarwarku yau mai juma'ikum ya kamata ku sa mata turaren wuta a ranar juma'a ku sanya wuraren alwalanku a ƙofofin masallatan naku to rawahu abu dawud da tirmidhi abu dawud da tirmidhi suka rawaito hadisin da sinadi wanda yake salihi an kama daga abi huraira allah ya kare da a gare shi ya kama daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an fifita ni bisa baki ɗayan annabawa da abu shida an ban abu shida wanda baki ɗayan annabawa ba wanda aka ba na farko ne an bani kalmomi matattara alkalimatil jami'ata lil ma'anil gazira kalmomi wanda yake sun tara ma'anoni masu yawa kama hadisin mutum ya bar abin da ba ruwansa da shi haka alama ce ta cewa musuluncinsa ya yi kyau ko kuma hadisin mutum yana tare da wanda ya so ko hadisin lata ga rafaki ya yi fushi da sannu wannan irin wannan hadisan za su zo a kitabul ahalaki in Allah ya so ko ku abin da ake nufi da kalmomi matattara abin da ya haɗa ƙur'ani da sunna a ɗauka bisa wannan fassarar ta biyu ya fi ya fi fita to wani sirtu an taimake ni da firgici an halaka ganimar yaƙi gare ni an sanya kasa gare ni mai tsarkakewa masallaci kuma an aiko ne zuwa ga halitta gaba daya an cika annabawa da ni ba wani annabi bayana wannan hadisin mutum da ya sun ruwaito shi banda abu dawud an kamo daga abu huraira ya kama daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce mafi soyayyar garuruwa zuwa ga Allah masallatai a gari kowane gari inda Allah ya fi so masallaci inda Allah ya fi ke a gari kuma shi ne wanda yake ya fi muni asuwaku ha kasuwoyinta kasuwoyi su suka ce wato cewa zuwa ga Allah saboda irin abin da ake saboda irin abin da ake yi wato a kasoyi ba wai kasoyin su a kansu ne Allah baya so ba a'a amma zamowar waje ne na karya ko cin amana ko kau da kai daga ambatan Allah to da yawa mutum yana kasuwa ka ce sallah yi amma ya kasa sallah ko irin yanzu a ce ma ba za a yi maza a yi sallah sai ana sauraron kasuwa amma a yi tare da wanda bai dace a ce an haɗu da su ba da sunan cewa ai kasuwa ake sauraro ana sauraron wani ciniki ne shi yasa amma ba haka ba in aka tsarkake kasuwancin ai shi kenan sai zamo shi ma abin ya sufa ce mai kyau wata jiru sirkin fil matsali wa fi'lihi inda ibn hajar al-asqalani yake faɗa yana lissafa wa'anda suke tashi a inuwar Allah a ranar alkiyama aka ce da dan kasuwa mai gaskiya a maganarsa da aikinsa mai gaskiya a wato maganarsa da gaskiyarsa to wannan hadisi muslim ne ya ruwaito shi ya karo daga gare shi ya karo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya sammako zuwa masallaci ko ya maraice ya zamo da safe farkon fitarsa masallaci ya fara zuwa da yamma ƙarshen fitarsa masallaci ya daga masallaci ba abin da yake gabansa sai bacci kwanciya zai kawai ba wata fita a gabansa to wanda yake da wannan safar Allah zai tanadar masa masauki gida a aljanna duk safiya da ya koma da can da ya Buhari da Musulun sun ruwaito wannan hadisin. an karɓo daga gare shi da wato farkar tara duri wani kai kawo mutum ne irin nasari da zuwa masallaci ta kunu daraja fil jannati zai samu matsaya a aljanna wannan shine farkon hadisan wadda take kwaɗaitarwa a cikin san masallatai da tafiya zuwa gare ta ko da yake wato wannan ma ya tafiyar zuwa ga masallacin ya hadisin ne ya gabata ya kunshi haka an kama ne daga abu huraira ya kama daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum bakwai Allah zai sanya su a inuwarsa ranar da ba wata inuwa in ba ta su ba. Ai, sab'atu minan nafi ai mutum bakwai daga mutane ya konuna. Za su kasance a cikin inuwa a ƙarshe ranar alkiyama. Za su zama a matsayin girmamawa. Alhali mutane suna cikin tsananin damuwa. Na farko sarki wanda yake adalin. Wa kullum man tawalla ya saka. wannan da aka ce imam aka ce sarki ya haɗa duk wanda ya binci shugabanci a jama'a ta kusa jama'a ya za a yi adalci tsakaninsu babban sarki ya shiga a nan da na'ibansa a hakimansa waziransa masu unguwanninsa da sauransu haka nan mutum kansa amir imamu ne dangane da iyalin gidansa haka nan mace dangane da gidanta yadda nan gaba za a yi bayanin sa zai zo a cikin kitabul ga rayu kullukum rayu wa kullukum masulun an rage kowa cikin ku shugaba ne kowa za a tambaya za a tambaye shi daga wa'inda aka sa karkashin sa an fara faɗar mutumin da yake adali domin abin da yake shi kansa zai mura sauran mutane ma za su mura domin wanda yake mai mulki mai hukunci adali shi ne mai kare da shaukatin zalamati ga isar azzalimai irin kayar da azzalimai suke sawa ga jama'a to in an samu mai mulki adali sai a bayan su da mabannata shi ne madogaran raunana da almajirai da shi ne tsarin mutane lamarin mutane ke zaruwa da shi ne suke amincewa amsa rayukansu da dukiyoyinsu da mutuncinsu da sannu fifikon adalci zai zo nan a nan gaba a shafin imama littafin jagorancin allah ya so kuma wannan yasa aka ce a yi addu'a ma in za a yi a kare wa wanda suke shugabanci domin su ne in sun gyaru gyaruwar ta kowa zai ji zai ji daɗi in sun lalace kowa zai ji zai ji ba daɗi waja ina sai dina zifi yake faɗa waja a an hairi waral adanani man lahu da'awatun falis sulbani ya zo daga fiyayyen halitta wanda yake daga banu adnan sallallahu alaihi wasallama cewa wanda dai zai yi addu'a ce yau sarki yau jagorori to na biyu saurayi ya tashi a cikin bautar ubangiji tun yana saurayi shi ba abin da ya dosa ba abin da ya sa gaba sai bautar Allah sai kuma mutum da zuciyarsa take wato a bar ratayawa da masallatai ko yaushe tunaninsa masallaci yaushe zai shiga masallaci ne yaushe ne za a tara a masallaci sai ko mutum biyu da suka so juna ba don komai ba don Allah sun haɗu ne mutum son Allah suka rabu akan haka wato a su don Allah ne rabuwarsu don Allah sai kuma mutum da mace ta ma'abuciyar daraja da matsayi ta nemi lalata da ita yace da ita ne a fulla shi kan yana jin tsoron Allah sai kuma mutum ta sadaka sadakacin da ya sadaka fa a hafa ya ɓoye ta hatta ya zamo hatta la ta arama shimaluhu hannunsa na hagun bai san abin da damansa take ciyarwa ba sai kuma mutumin da yake ambaci Allah shi kadai a wato sai idanunsa ta zub da ruwa da hawaye ya kuka saboda tsoron Allah ta baraka wa ta'ala to wato wakar buka min zikiri albuka'u min ayi imratin kuka daga dukkan wani abu wanda Allah ya sanya shi a halitta wanda ya isa mutum ya isuna da shi to mutum ya kuka irin wannan shi ma kamar matsayin kuka ne daga tuna Allah kamar ganin matattu ko ganin kaburbura ko ganin wanda Allah ya jarraba da wata musiba ko kuma ganin sashen halitta wadda take mai ban mamaki kamar duwatsu wanda suke maɗaukaka ko kuma koguna waɗanda suke masu raurawa wato wanda take ta cika ko wani abu daga sarautar Allah abinda ake nufi kuka daga kwarjinin Allah tabaraka wa ta'ala don komi da sannu zai zo nan gaba gare mu a kitabul jihadi cewa mazala ya ce idanu biyu wuta ba za ta taba su ba har abada na farko idan da ta yi kuka saboda tsoron Allah da biyu idanun da ta yi gadi don taimakawa addinin Allah wannan adadin da aka ce mutum bakwai bai da mafomi hakika shiga inuwar Allah ya zo ga fiye da waɗannan mutum bakwa filbai da sannu zai zo gare mu a littafin riyo rangwame a wajen kasuwanci cewa wanda ya saurara wanda bai da shi ko ya rage masa Allah zai sanya shi a cikin inuwarsa ranar da ba inuwa in ba ta ba zai zo gare mu a cikin littafin shugabanci hakika shugabanni masu adalci suna bisa mimbari na haske damar ubangiji su ne wa wayanda suke adalci a hukuncinsu suke adalci a cikin iyalinsu suke hukunci suke adalci a cikin abin da duk suka kula da shi da abin da yake karkashin su adalci suke yana daga gare ta wanda wato wanda yake tashi a cikin inuwar Allah wanda yake kula da wakutan sallah wato ya zama shi ko yaushe tunaninsa wakacin sallah yayi wakacin sallah ko yayi wa min ha yana daga gare ta man in ta kallama wanda idan zai faɗi magana yakan faɗi magana ne bisa ilimi in yi shuru zai shuru ne bisa haƙuri bisa haƙuri to shi ma yana cikin wanda za su kasance a cikin inuwar Allah a ranar lahira abin da yanzu galibi yake gagarin mutane yanzu bakin ya zamo kamar in ba a motsa shi ba kada shi wani haɗari yanzu Allah Allah ake a magana Allah Allah ake a yi magana ko abin daidai ne ko ba daidai ba bara dai a faɗa ya zama kuma lokaci da ake zuga mutane cewa to ai kana da yankin ka faɗa suna da yancin ka faɗa abin da kake so yanci ne ai wannan wannan ba yanci ba ne tsarin musulunci yanci na tsarin musulunci shine in za ka faɗi magana ka faɗa wadda yake ta dogara da ilimi tana da hujja a kai ba zarar ka faɗa abin da kake so ba yana daga wannan suke shiga wannan ɗan kasuwan da yake sai yake sayarwa amma a mu'amalarsa baya faɗa baya aikata komai sai gaskiya shi da wata juru sirke fil makali wa fili yana da gareta wanda ya reni maraya ko wadda take goruwa ta rasa mai kula da ita yana da gareta wanda ya taimaki mai yaƙi a cikin tafarkin Allah shi ne wanzu sabata izla da gazi wa aunahu shi ne na biya alisafa shi yau da hasan da ko ya taimaki bukata ne a wajen fauso kansa wato wa auna bukata ne shi ne na shida a shi lissafin shi ibn hajjari to ko ya taimakawa wanda ake bi bashi a halin tsananinsa mutum ana bin sa bashi yau yadda yanzu so jewa irin wannan yakan afku to ai masa taimako wa irfa da zai usule ke ne wata fi ma haure mutum ya wayi gari jari ya kare ga ta ana bin sa bashi ga gida na haya ana damun sa ga wata ƴata ta so ana magana biki ba hali a ce duk wanda ya fuskanci mutum to a samu wanda Allah ya hore masa da dauki wani abu ba kudi wanda ya sai to shi wasu abu ba da yawa a cikin wadan ya danka masa wanda dai yayi haka ranar laila yana cikin inuwa ta Allah yana cikin inuwa ta Allah to yana daga irin wannan wanda ya yanta mahaifansa wato sai su suna bayi sun yanta kenan da kuma yana daga wannan wanda ba ruwansa da yawo da annamimanci bai san ya ɗauki maganan nan ya kai can ba bai san ya ɗau maganan nan ya kai can ba da kuma wanda baiwa mutane hasada bisa abin da Allah ya ba su daga baiwarsa yana daga wanda suke kasancewa inuwar Allah rana alkiyama mutumin da yake son mutane da duk girman Allah shi kawai abin da yake duba a mutane halitta Allah shi duk inda ya fuskanta ya san Allah yana tare da shi yana daga waɗanda suke kasancewa a inuwar Allah a ranar alkiyama madauka ƙur'ani masu aiki da ƙur'ani saboda hadisin da ilimi madauka ƙur'ani suna cikin inuwar Allah tare da annabawa da zababbun bayi yana daga wanda suke kasancewa a inuwar Allah ma'abucin hulukil hasani halittari a kyakkyawa saboda hadisin da tabarani ya ruwaito ubangiji tabaraka wa ta'ala ce ga annabi ibrahim alaihi salam ya ibo ya madaji na ka kyautata dabi'a ka koda tare da kafirai ne daga hul madayin al'abrar ka shiga mashigar managartan bayi kalimati hakika alkawari na hasuna hulku ya riga ya tabbata ga duk wanda ɗabi'arsa ta kyautu ya zama kyakkyawar ɗabi'a ne cewa zan san ya sha inuwa karkashin inuwa a ƙarshe na zan uskiyahu zan sha da shi ko askiyahu zan sha da shi daga shingen tsarki na daga hatsu shingen tsarki na wa udiniya huzon kusa tashi min jiwari daga makotaka da ni to wato wasu malaman sun lissafa sun kai wajen guda saba'in yadda za a ga ibnu allah ya kawo su a wake a sharhin riyar salihin wato a dalilin salihina ya kawo su a wake wajen guda saba'in wanda duk suke samun irin wannan matsayin to wannan hadisin mutum da ya sun ruwaito shi banda abu dawuda an kabo da gare shi ne ya abu huraira cewa a ya kabo daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzala ya ce mala'iku sune wa ɗayan ku addu'a da rahama matukar ya cigaba da zama a gurin da ya sallah wajen da ya sallah matukar bai kare ba ko bai fara da wani abu daban ba wanda inda ya zauna ne don kuma a ci gaba da hira ko wani abu a'a ya zauna ne da ya zama yana cikin amatan Allah mala'ikun suna cewa ya ubangiji kai gafara gare shi ya ubangiji ka ji kansa wannan hadisi mutum hudu sun rawaito shi Buhari da mutum da Abu Dawud da Tirmidhi an karbo ne daga Abi Huraira ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya fi nisa sai wanda yake bin sa nisa daga masallaci sun kan fi girman lada Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin da shi da Muslim an karbo daga abu huraira ne ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce wanda ya yi alwala a gidansa sannan ya tafi zuwa gida daga gidajen Allah ya tafi zuwa masallaci dan ya ba da farilla daga farillan Allah ta hadwa ta utakin sa dai sai ya zama ya dawo ma ɗaya daga cikin su tana tsare masa da zunubi ne ɗaya kuma tana ɗaga masa matsayi ne muslim da nasa'i da tirmidhi suka rawaito wannan hadisin an karbo da daga abi huraira ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce wanda ya alwala ya kyautata alwalarsa sannan ya tafi sai sa mutane har su riga sun yi sallah sai Allah ya bashi kaɓar da wanda ya yi sallah wanda ya ta cikin jama'a wannan ba zai rage masa komai ba daga ladansu matuƙar da shi ya yi himma yadda ya dace amma Allah ya kaddara ba zai riske su ba Abu Dawud da Nasa'i sun ruwaito wannan hadisin. An gaba da Jabir ibn Abdullahi Allah ƙara yadda a gare shi. Yace gidajen mu ta kasance tana nesa da masallaci. Muka yi nufin mu sai da gidajen namu mu komo kusa da masallaci. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ni ya hana mu. yace da mu za a ba ku daraja da duk takun da kuka yi zuwa masallaci a wata ruwaya ya bani salimata manala ce ya ku banu salimata dai a larabawa wa'annan ne kadai banu salimata bi kasirin lari kullum da suke da sajen ku to ku taba sa ruku a ringa rubuta takun da kuke sai banu salimata suka ce an na kunna ta wannan da a ce mun dawo kusa da masallaci haka din ba zai faranta mana ba tunda mun ji ladin da muke samu da muna nesa da masallacin buhari da musulun suka ruwaito wannan an karɓo daga buraida Allah ya kara yadda a gare shi ya karɓo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masha'i na fi zulani kai albishir da waɗanda suke yawan takawa suna tafiya a cikin duhu suna tafiya zuwa masallatai da cewa su za su gamu da haske cikakken ranar alkiyama wannan hadisi yana cikin hadisai mutawatirai ko wa man nawa unzila kullu muskiri kullu miyassar su'alu munkari nazara shakul shakul badri bashiri to ba faidu ilmin ka hadisi man kaza wal hauri wal mar'u ma allazi ahab رفع اليدين في الصلاة بشري ومن بنى أنزل كل مسكري يعني شو الله يتفدى نسبه الراوي أبو داود يا أبو يتوانا حديث النشيد الترمذي an kama da sai dun musayyabi Allah kare ta gare shi wanda shi tabi'i ne ya wafati hijira ta 94 yace mutuwa ta rasu wani daga cikin mutanen madina wato kalin karɓar rai ya rasu wani daga cikin mutanen madina sai shi mutumin madina nan ya ce zan faɗa muku wani hadisi ba zan faɗa muku shi ba sai don neman lada wajen Allah neman lada wajen Allah shi zai sa faɗa muku ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa in ɗayan ku ya alwala ya kyautata alwalarsa sannan ya fito zuwa ga sallah ba zai daga kafarsa ta dama ba sai ko ubangiji an zo jalla ya rubuta masa asana ba zai dora kafarsa ta hagu ba sai ko ubangiji ya kankare masa zunubi ko ɗayan ku ya zamo tafiya tasa a kusa ne ko ya zamo nesa sai taka da yawa ya ji dai abin da yake samu a duk takun da in ya je masallaci ya sallacin jama'a a gafata masa idan ya je masallaci alhali mutane sun riga sun yi wani abu a cikin sallar amma akwai abin da ya rage to sai ya sallaci abin da ya riska ya cika abin da ya saura shi ma dai sai zama ya samu ladan idan ya je masallacin ya samu ma gaba ɗaya har an yi sallama to shi ya sa ya yi sallata su cikakkiya zai samu dai ladan nan da aka faɗa abu da ya rawaito wannan hadisin a shi ya sa wannan hadisin kamar akwai karin hujja da shafi'awa da hanafiyawa a cikinsa da suke cewa yau ai in ma abin da ka samu daga sallar liman za a rubuta ma ladan jami ko da sai ya karshe kadai ka samu za a rubuta ma ladan jami su biyun da malika da shafi'awa da hanafiyawa sun ce a wato in dai ba sallar juma'a ba ke kaka ne su hanafiyawa ma suka ce ko sallar juma'a ce ma ko ta yi aka samu za a rubuta ma ladan jami lalikawa ne suka ce a wanda yake za a rubuta wa ladan yan'i sai wanda yake ya samu raka'a ko fiye da raka'a tare da riba amma wannan waka sallau ba aron wa bakiya ba aron din kamar karin hujja ne ga su hanafiyawa da shafi'awa to an gama daga abi huraira Allah ya kare ta a gare shi ya karo daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce da mu sauke don sayin aljanna farta ku za ku kiwo na ce rasulullahi ya yi don sayin aljanna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masallaci da sallatai su ne don sayin aljanna ku tsaya ku ambaci Allah qultu na ce me ya kiwon ya rasulan lahi ya ce subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar a ce mutum ya je masallaci ya tsaya ya karanta haka sannan ya huce Adam sallallahu alaihi wasallam ya kasance da da ya salla asuba yakan zauna a gurin da ya salla asumar har sai rana ta fito hadisan da guda biyu da turmizi ne ya ruwaito su alhamdulillah sun tashi farul masajid salasa